salati umurun annabi wani azumi da ke da wata wala a shekara kudu da ke dubu da arba'in da shida
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب Allah la العالمين.
Muhammad ya rabana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسلون صدورهم ليستحقوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ألا إنهم يسلون صدورهم ليستحقوا منه ألا حين يأتون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ونزل ولا آية يسرك فما رواه البخاري كما إن البخاري رويته عن ابن عباس في من كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيبر إلى السماء waɗansu mutane ne in za su yi bayan gida ko za su yi jima'i sai su kama hannunsu su lullube wai kar Allah ya gansu wai suna boye ma Allah wani ƙaunin kuma an ce munafikai ne in za su yi munafincin su sai su lullube kansu wai ka Allah ya gansu Allah ya ce a gaya musu ala innahum su yasluna sudurahum suna lullube ƙirjinsu da ya tafi minu don su koya ma Allah. Alahi na ya ta shura siyamo yayin da suke lullube kanunsu ya ta na suna gaɗi ya alama mata ala ma yi ba ma rufe kai ba abinda suka ɓoye a zuciya Allah ya san shi. Wa ma yi wani nuna da abinda suke bayyanawa fala yi gune istighfa'u neman su koya ma Allah bai wadatar da su ba. Innahu shi'aya alimun masani ne bi zaɓin sudur da abin da ke cikin kirji duk abin da ka kulla a zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi in tudu ma fi an fusin auto ko ya alamu Allah wa ma min وما da من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ba ma wai ɓoyewa da kuke yi ba Allah yana cewa babu wani mai tafiya a bayan ƙasa iya ma dabba alaiha ba amma ma dabba ba duk wanda yake tafiya a bayan ƙasa da mai tafiya da kafa da mai rarrafe duka dukkansu illa alallahi rizquha sai dai arzikin su na gurin Allah takaffala bihi ya lamunce da shi falalan minhu ta'ala falalan Allah wa ya lam ya san mustaqarra mazaunin ta a duniya wani yana duniyan wani yana tsatson mahaifiyansa wani yana ciki duk Allah ya san wannan wa mustawdaha da inda ya aje ta inda zai aje ta bayan mauti bayan mutuwa autar rahim ko cikin mahaifa kullum ma min ma zikira dukkan abin da aka ambata nan bi kitabin ya tabbata a cikin littafi mubini lawhul mahfuz manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita da sahabbansa Abdullah ibn Mas'ud sai suka ji wani tsuntsu yana magana sai manzo Allah ya ce kun ji abin da yake faɗa suka ce ba mu ji ba ya Rasulullah ai tsuntsun nan ne yana ce ya rabbi halakta ni a'ama wa ana ja'i'un fa admini ya ubangiji ka halice ni makawo ina jin yunwa ka ciyar da ni muna nan kawai sai muka ga fara ya zo ya fada bakin shi ya haɗi sai ya ci gaba yana wani magana manzo Allah ya ce kun ji abin da ya faɗa ka ce ya ce a yana gode ma Allah ta'ala da bai gajiyar da shi ma ya ciyar da shi a raunin da yake annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce tafi wajen Fir'auna lokacin da ya je munajati ya bar iyalinsa don asalin abin ya ta haihu ne a tsakiyar daji ga sanyi ba haske ya ce ga wuta can na hango bari in je ko da mutane a wurin ko in samu maki bakin wuta ku ji dumi a ce Allah zai magana da shi yana zuwa Allah ya magana da shi nan take ce izhab ila fir'auna ka wuce wajen fir'auna sakon Allah ina maganar iyali annabi Musa kawai sai wuce wajen fir'auna amma da zai wuce ya Allah iyali na da na bar su ga sabon haihuwa tana cikin biki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce masa dutsen da yake hannun ka buge shi sai ya buge shi sai ya fashe sai ga wani dutse a ciki sai shi ma na biyun buge shi ya buge shi ga wani dutse a ciki na ukun ka buge shi me ka gani sai ga wani kwaro da wani abinci a bakin sai na ya ce to kwaron da yake cikin dutse bayan dutse bayan dutse ban manta da shi ba sai iyalin ka ka wuce ka je inda na ake ka to bai kara haduwa da ita ba sai bayan shekara arba'in ne sai da aka shekara arba'in ya wuce ya tafi mata ta ta jira yana annabi shaibu ina zan ga mai wani ya zo shi ya gane su ya mai da wajen shaibu to nake annabawa ne ya san dai je ta gogor baya da salama to ala kulli halin duk wanda ka gani a bayan kasa Allah ya rubuta arzikinka da ajalinka ba wani wanda zai hana abincinka shine ma suka ce to wani za ka ga arzikinsa kullum haramun ne wani za ka ga halal ne suka ce a duka dai daga Allah ne ba wani arzikin da zai zo hannunka sai Allah sai dai ka dinga tambayan Allah ya baka halatin a biki da mubin wa wallazi Allah nan shi halici as-samawati samman khalaqa as-samawati wal alla da kasa fi sittati ayyami a cikin kwanaki shida irin kwanakin duniya ba irin yawmur rabbi ba awwalwa ranan ta al-ahad ranan lahadi wa akhirwa karshen ta ranan juma'a wa kana arshuhu alal ma'i al arshin sa ya zamo ya halice ta akan ruwa ne subhana rabbil arshil azim din nan yake cewa akan ruwa ne shi kuma ruwan alamatin rai yana bayan wani iska Allah ya yaka ne li yabluwakum muta'alliqun bi halaka khalaqahuma ya halice su wa ma fihi ma da abin da ke cikin su na amfani lakum gare ko misali da maslahohi yayi ne li yahtabirakum dan ya jarabce ku ayyukum ahsanu amala a cikin ku wane ne fi kyan aiki akwai aiki mai kyau akwai mafi ai mafi kyau wane ne mafi kyan aiki kyan aiki Allah ya ka subhanahu wata'ala ya baka dama ka san ubangiji ka bauta masa to ka samu aiki mara mai kyau kenan mara kyau shine ka saba ma Allah subhanahu wata'ala to ko da yake mai kyan ma akwai hawa hawa akwai imanin amawa akwai na khasawa akwai na khawatul khawas amawa su bauta ma Allah don neman aljanna don tsoron azaba khasawa su bauta ma Allah don ganin girman Allah ba sai ya ce ai masa ba yanda ya maka kaza ya maka kaza khawasul khawas kuma su ga to ai ba mu muke yi ba ba Allah ke yi ba wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna idan sun yi wani aikin ibada ce ai ba mu muka yi ba Allah ya ce da mu da aikin jiya to ala kulli halin Allah yana jaraban ku ne maslahu iri iri ka dubi sama da abin da ya tara na alkhairi ka dubi kasa da abin da ya tara na alheri ka dubi fa'idan rana ka dubi fa'idan dare lokacin ruwa ya zo ayi ruwa lokacin sanyi ayi sanyi lokacin zafi ayi sanyi ayi zafi dukkan Allah ya ce liyablun ku gode masa ne wa kana arshu alal ma liyablakum ay wala yanqul ya muhammad idan ka faɗa innakum mab'usuna idan annabi ya ce makasare za a tashe su ba ajal mautu min ba ajal mautu bayan mutuwa la yaqulun alladhina kafaru waɗanda suka kafirce sukan ce in ma hadha illa sihrun mubin wannan alqur'ani mai magana cewa za a tashi aw alladhi taqawwalahu ko wanda annabi ya kaga a fadin su bai zamo ba illa sihrun sai sihiri ne mubinun bayyananne wa fi qira'atin illa sahirun dan haka suke cewa wani lokaci su ce ma annabi dan dabo wani lokaci su ce ma alqur'anin dabo wal mushar ilayhi wanda aka yi nuni gare shi ina la illa sirrun din nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal in aqarna ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقنا عنهم العذاب والله إذا من جنكرت عذابا قبل ila maji ummatin har zuwa wani lokaci ma'aduratin kidaye Allah ya ga dama ya gaggauta kawo azaba ya jinkirta la yaqulanna za su dinga cewa istihza'an suna izgili ma ya'basuhu ma yamna'u min an-nuzul basan cewa rahamar annabi ne yasa Allah bai kawo azaba ba bin ya ce ma annabi ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yasma'u bihim da baya nan kuma ma kana Allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun idan sun ce a kawo azaba a kawo azaba sai su dinga cewa suna ba a kawo ba sai su dinga izgili wai me hana me hana kawo azaban ne ma yamna'uhu min az-nuzul qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ala yawma yatihim ranan da azaban zai zo masu laysa masrufan anhum ba mai tunkude masu wa tabihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgili da shi na azaba haka ya riga ya sauka bihim da su wani ya zaka na liyan sana ramin na rahmatan sun mana za'ana ha innahu la ya'usun kabo halin mutum kafiri wallahi mun dandana ma kafiri rahmatan rahama minna da gare mu rahman kafiri shine a bashi wadata da lafiya yaji ko ina lafiya ko ina wadata sun mana za'ana ha sannan muka kwace ta innahu shi zai gala ya usu mai yanke kauna daga rahaman Allah ne kaburin mai kafircewa shadidul kufri mai tsananin kafirci sannan don Allah ya ni'imta ka ya baka wadata ya baka lafiya yana so ka yi amfani da su ne wajen bin sa in ya baka wadata ka ci ka ciyar ka yi aikin ibada shi ya baka lafiya ka bauta masa ran da ya ga dama ya kwace ka tabbatar da gare shi ne la haura wala quwwata illa billahi amma shi kafiri da an dandana mashi irin wannan ka kwace sai yanke kauna mai san da rahaman Allah ba wala ina za ka nawo na ma
wala ina azaqnahu na'ama ba'da darra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fahur إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وبائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ولئن أذقناه ولا يمن أن أنا مسنا أماء نئما بعد الضراء بين سنني فقر وشدة مصره لتزافيش idan yana cikin kunci sai samu yalwa da ya kulan na za su ce zahaba sayyat dukkan masibu ya tafi an ni gabarina ولم يتوقع زوالها بسولان غشيوانتا ولا شكر لها بغودي mata ba innahu shi kafiri in ya ga ni'ima ba gode ma Allah yake ba la farihum bazarin wato farin cikin fahari ne fahurun mai fahari alal nasi ga mutane bi ma uce da abin da aka bashi illa lakin allazina sabaru wannan halin kafiri kenan lokacin da kunci ya same shi ya butulce ma Allah idan kuma ya samu wadata kuma ya dinga farin cikin fari amma masu imani fa illal ladina sabaru ala dharra sai dai wanda suka yi haƙuri daga barin cuta sanda duk wani abu ya same ka kai haƙuri subhanahu wata'ala ya ce zan jarabce ka bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi was samarati wa bashir as-sabirina to duk mu'mini an jarabce shi haƙuri yake yi bayan ya yi haƙuri wa amila salihati ya aiki na ƙwarai fi na'ama ya ci ni'imomin da Allah ya masa ulaika waɗancan nan ka lahum maghfiratun gafaran Allah ya tabbata gare su ajrun da lada kabirun babba ladan nan huwa aljannatu shine aljanna wala'allaka ba tarikum ba da ma yuha ilayka ya ra muhammad ko kai zaka bar sashin abin da aka yi wahayi zuwa gare ka wala tablighu iyahu ba za ka isa masu malita hawulin ya saboda walakantuwan su bihi da shi wala yaqum bi sadruka qila kirjinka zai kuntata bitilawatihi da karatunsa alaihim akan su li'ajli Allah ya kolo don sun ce laula unzila alaihi kanzun me yana ba saukan mashi da taska ba au ja ma hu malakun ko malaika ya zo masa yusaddiquhu da zai gargata shi kama tattarana kamar yadda muka nema inna ma anta iyaka kai nadhirun fala alayka lillahi bila to annabi yakan samu damuwa lokacin da ya karanta makafirai sakon Allah suka ki sai su ce ai abin da yasa ba za mu bada gaskiya ba wannan qur'anin naka yana zagin gumakan mu yana zagin mu ka kawo wani ba wannan ba amma in dai wannan zaka ci gaba da kawowa yana aibata mu yana zagin gumakan mu to har abada ba za mu yi imani da kai ba kuma za Allah hankalin sai kan tashi samu kunji ko ko ka musaya ka ce Allah ya canza ko kai musaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ce na ga kun zuciyan kana kunci cewa wai ka musaya ba a musaya magana na ko kuma wani lokaci to wai in kai annabi ne me zai hana kake kai kai annabi kana fakiri Allah shi yake azuta ba shi kace ba me yasa bai baka kuɗi ana yawo da shi ba me yasa in ma kai annabi ne me yasa bai aiko mala'ika yana yawo da kai ba to ba san shi annabi abin da ya zo yana karantar da mutane gudun duniya ne shi ko gudun duniya ba da kudi ake samu su ba da son Allah ake samu su shi kuma manzala sallallahu alaihi in ya in an ga mala'ika duk wanda ya ga mala'ika ba zai rayu ba zai mutu to aya sun ce a kawo kudi to me shiryarwa zuwa lahira me zai da kudi wanda ya mala'ika in ya zo ya zako da shi to shine manzala Allah ke cewa ina ganin kaman hankalinka na tashi cewa wai sai ka kawo mala'ika ko ko a sai ka canza to ba a canzawa na ka dai ka isar ba zuwa da abin da suka nema ba zai yiwu ba Allah mai iko ne bisa dukan komi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gudun duniya na duba kisa matansa sun taba zuwa saboda zama da yayi babu komi sukan ce mukan kwana talatin a gidan annabi ba a girka tukunya ba sai dai mu ci dabino mu sha ruwa amma in kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ganima sai ya tarabawa ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan gida ba komi har akai ma in ya ajiye wani da abu da daddare in yana sallah sai in an gama sallah sai a kawo abin da raba tunanin shi ya hana ni sallah to shine matan suka taro ta rana suka yi shawara suka ce ya rasulullahi mu gaskiya abin da ake yi muna ganin bai dace ba ba mu da shimfiɗa mai kyau a ɗakunan mu ɗakin sairin na aisha katiman ciyawa ne ba bargo wata rana wata mata ta zo ta shiga ɗakin ta ce yanzu nan kike kwana nan annabi ke kwana ba ji daɗi ba ta ce ta ɗauko bargo ta ce shimfiɗa an shimfiɗa bargon maza Allah ya zo ya ce wannan fa ta ai kawata ne ta kawo mu annabi ya taba ya ji lafiya ya ce to a cire ba irin namu ba ne sun taba nan ka masa bargon guda biyu ya kwanta da safe ce jiya taushinsa ya sa ban tashi da wuri ba a cire an taba za lullube labule mai zane-zane da ya duba labulin ya ce amini kira miki anni wannan labulen jiya zane-zanensa ya sa ni wasu wasu ya cire to haka ne manzo Allah mata ka san zo mata kullum a jira'i ne suka zo samu ya rasulullah mun zo wajen ka ne me baro mun ne ka mu dai to mu da muna ganin abin da ake mana bai daidai ba me na maku kai ne annabin Allah ana kawo ganima ko ina ana kawo maka gaba wannan gaba wannan gida busasshe ba mu da komai yace yanzu ne kuke so abin da muke so dai a canza a dinga mana ce wani mai kauri kuma a sai mana kayayyakin ado irin na mata ɗin nan da sauransu to ashe an tafi annabi ya yi fushi ya fushi ya daina magana da su me kuke haɗawa da duniya me kuke haɗawa da duniya ni me zan yi da ita to bari ma zan ladabtar da ku ladabin da zan muku shine ba zan je ɗakin kowace daga cikin ku ba ba zan kusanci kowace magana ma ba zan yi na kowa ba sai bayan kwana talatin wata guda ku ji inda daɗi manzo Allah ya koma gefe idan ya yi fushi ba a iya fuskantarsa duk wanda ya ga fuskansa zai gudu sai kuma labari ya fara watsuwa a gari ai annabi ya saki matansa annabi ya saki matansa hankali ya tashi sai na abakar akwai ɗan shi sai na umar akwai su ɗan shi sai na abakar ya zo da sauri ya zo ya sa manzo Allah ya gaisuwa manzo Allah ya kalle shi ba magana ya ce ba taɓa ganin shi umar rana a irin wannan ba annabi ya kalle ni bai murmushi ba ka gida yana iya rikita kowa shiru bai ce kwaye ba ya kasa magana sai na umar ya zo ya zo ya da manzo Allah ya da abakar ba wanda ya ce komai kowa ana kallon kallo dai can sai sai na umar ya ce kai wannan ranar ba kyau amma dai bari in jaraba ya rasulullahi wai wani magana muke ji mara daɗi bai an ce ka saki matan ga ta ba saki kada kai ce alhamdulillah inda dai baka saki zai ce mai zan bashi dariya ne ya rasulullahi haka mata suke in sun koshi su yi rashin kunya in sun je yunwa su yi taushi ai lokaci da muke ba mu zama musulunci yau mace ta isa mana haka ba bubbuke ta zamu yi ba ai yanzu musulunci za mu kai taushe in ba haka ba sun isa ba sai mu zala ya murmushe shi yau ya sauka ya to an gama wannan manzala ce a bana kan ga magana sai bayan wata guda ɗin to su kowanne dai ya samu yarsa ya masa faɗa ya yi mata faɗa na kwana ishirin da tara ya yi sai manzo Allah ya je dakin sai na Aisha da ce sauran kwana daya ai wata ne yace ai wata yayi rukusani to a nan ka ji matsayin manzon Allah Allah ya ce ni ka gama hujjin ka to na daunawa ya ayu annabi qul li azwajika kuntum kuntunna turinna alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna ummatikunna wa sarrikunna sarahan jamila Allah annabi kuka zaba ko Allah وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر والدار الآخرة فإن الله عد لموسنات من كن أجرا عظيما دنيا كو باشي أنا إن دي دنيا دي باشي أنا كاين أدم باشي أنا to wai su abin da kare suke ce to in kai annabi ne Allah ba shi ke da kwani ba to mu ganka cikin kayan ado mu nan mu ganka da kuɗi ko ta ina mu ganka da mala'iku Allah ya ce ba haka ba kai dai ka isa musu kai dai ka isa musu kawai shirya na wajena don haka duk wani na Allah gaba daya to ba kuɗi ne a gabansa ba Allah ne a gabansa in ka ce kana son Allah to ka bar maganan kuɗi in ko ka haɗa akwai mashkila to Allah subhanahu wa ta'ala yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka rabu da su kai dai ka isar da sakon sako ka isar to ka bane da su bayina ne
أم يقولون أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أم بل أيقولون سنة وإفتراه القرآن ما النبي يكاجيش قول kace masu aiku ma larabawa ne masu fasaha garin mu daya bayan mu daya fatu bi suratin mislihi ku kawo sura kaman alkurani a cikin fasaha wal balagati da balaga wan farayatin ko ba ku iya ƙarya bane ku yi mana fa innakum arabiyuna ku larabawa ne yanzu fasaha misli kamana daga alkurani kullum abin da yake ce ma masu musun alkurani a kawo irin shi sai da aka yi masa magana wajen su hudu wani lokaci Allah ya ce su kawo su tarin mana mutane da aljannu su kawo su iya ba wani lokaci a kawo sura goma su iya ba wani lokaci a kawo sura ɗaya ba su iya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wad'u lil mu'awana ku yi kira ma don a taimaka muku ala zalika man sa'atun wannan ku samu iko min dunillahi ba Allah ba gairihi in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cewa annahu annabi iftarahu ya kage shi fa in lam yastajibu idan masu amsa lakum gare ku ba ay man da'awtumuhum wanda kuka kira su lil mu'awanati don taimakawa fa'alamu khidabu lil mushrikeen kusan cewa annama unzila abinda aka saukar mutalabbisan ya tudanye bi ilmin Allah da sanin Allah walaysa iftira'in alayhi ba ƙarya ne ga Allah ba wa an mukhaffafatun annahu la ilaha illa hu ba min bautawa da haƙƙin bautan sai Allah fa hal antum muslimun shin ku ba kwa zama musulmai ba بهذه الحجة القاضية دون الحجة منك وأي أسلموك مسلمتا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وخبث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
من كان يريد الحياة الدنيا wanda ya kasance yana nuna rayuwar duniya ne wa zinata da ananta bi an asarra ya dawwama ala shirki bisa shirka wakila an ce hiya wannan ta sauka ne a cikin masu riya nuwaffi ilaihim amalahum za mu cika masu ayyukansu ayi jaza'a ma amiluhu sakamakon abin da suka aikata من خير نا الخير كصدقة وصلة رحم كما صدقة نميريي دان أيكي ريبا يدلالا شين الله سبحانه وتعالى duk wanda ya wani abuwa don Allah ba a duniya za mu biya shi zaka ga kafiri mutumin kirki yana sadaka yana mai bai da rabo a lahira tunda ba imani saboda haka za a cika masa kamar mutum ne zo in zai yi sadaka sai ya tara mutane kun gani da sauransu shi ma babu Allah ce za mu cika masa a duniya mu ba shi lafiya kamar ya sada zumunta mu ba shi mu yalwata masa arziki wa mun fiha la yubkhasuna ba a tawaye masu a duniya yunqasuna shay'an ulaika wannan tananka laysa lahum fil akhirati illa an-nar ba komi gare su su samu a lahira sai dai wuta wa habida ma sana'uhu abinda suka aikata shi ya ɓaci fiha a cikin al-akhirah فلا ثواب عليه باب لا دا كنسا وبادل ما كانوا يعملون abin suke aikatawa yayi muni shi sa wanda Allah ke ranar kiyama za a zo da wani mutum mai wadata Allah ya ce na wadata ka na baka lafiya mai kai da shi ce ai na ciyar na yi kaza na yi kaza Allah ya ce a kai don a faɗa ne an kuma faɗa rabon ka kenan a kai shi wuta za a zo da mai mulki na baka mulki na baka dama mai kai na yi adalci na yi kaza Allah ce kaji don a faɗa a kai shi wuta za a zo da malami na baka ilimi na ce na yi wa'azi na shi Allah ce kaji don a faɗa a kai shi wuta to da ka duk abin da kai dan riya duk abin da kai dan riya Allah ya gaya maka babu lada a ciki in za ka bayar bayan don Allah in za ka hana ka hana don Allah kamar yanzu lamarin mu na riya ne yawa idan mutum zai ba da gero sai ya an tara mutane ya ɗauki hoto a je a kai Allah bai karɓar lada ba lada ai ka bayar ka bayar a ɓoye shi ne ladan har an ce ka bayar hannun dama hagu bai sani ba saboda tsananin ɓoyewa amma yanzu zamanin ai sai an faɗa da sauransu irin mulkin yanzu sai an faɗa an yi talla da sauransu sai an faɗa ya nan ba haka Allah yake so ba ka ɓoye ka bayar ɗaya shi ne yake in dai kai alayar Allah zai baka lafiya kai ta cin duniyanka amma an kaje ka faɗa amma man kana ala bayyinatin أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
نعم ما نفي عمله أفما كان أفمن كان على بينة أفمن كان على بينة shin wanda ya zama akan hujja mutum da bisin gwanon faɗi da malon
لربي ويتلو شهيد afaman kana ala bayyinatin shin wanda ya zamo akan bayani daga ubangijinsa shine annabi muhammad aw almu'minuna al alquran ko alqurani yatluhu yana karanta alqurani yana karanta alqurani nan yattabi'uhu shahidin mai shaida bi sidqihi da gaskiyarsa mino da gare shi ay min allah daga allah huwa jibrilu ومن قبله من قبله أي القرآن قبل القرآن كما أكوي وصل التفين ألا تسكتوا أشكنس أكوي كتاب موسى التوراة شاهد مشينا له قريش أيضا كما إماما شو كما ورحمة دراما هذا كمن ليس كذلك ذي دمو كما هذا قرآن نندي النبي حسن لك ألا لي جبريل يكاو مسا كان يزوع القرآن إن أكوي لتاب النبي موسى سيدي بالي لا بالي رشيد na zuwansa. Kuma Al-Qur'ani nan shine jagora kuma rahama ne zai zama kamar wanda ba haka yake ba? La. Ula'ika ay man kana ala bayyinatin wanda ya kasance akan hujja min rabbihi daga ubangijin sa yu'minuna bihi suna ba da gaskiya da Al-Qur'ani. Falahumul jannatu aljanna ya tabbata gare su. Wa man yakbar wanda ya kafirce bihi da shi min al-ahzab daga taron kafirai fannaru uta mau'iduhu shine ma alƙawatansa. فلا تكن في مرية كرك ذموتك شكا منه نقريش شيء القرآن إن إنه الحق شيء كثياني من ربك لك أمي جنكا ولكن أكثر الناس أما يوم متاني متاني مكا لا يؤمنون باس ما كثياني شيء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man la ahada ila ahada azlamu ba mutum ɗaya da ya fi zalunci min maftara ala Allah kariba sai da wanda ya kaji ƙarya ga Allah bi nisbati shariki cewa Allah yana da abokin tarayya wal waladi da da ya dangana ilaihi zuwa gare shi ulaika wadancanan ka yu'raduna ala rabbihim za a bijirar da su ranar ga ubangijinsu يوم القيامة رانا القيامة في جملة الخلق أتكن دكا ملتا ويقول الأشهاد ما فشيد جمع شاهد وهم الملائكة ملائكو ذا فشي يشهدون للرسل بالبلاء ذا فشيد ومن ذنيت واسي إسد فاقم الله kuma za su shaida bi takzimi da karyatawa alal kufari da kafirai za su ce ha'ula'i lazina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi ƙarya bisa ubangijinsu ala la'anatul lahi la'anan Allah ya tabbata ala zalimin bisa ma azzalimai almushrikina shine Abu Hurairah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba faɗan wani abu ba sai ya nemi inda kuje yake alqur'ani sai ya same shi yana ma suna magana zai ce Allah laban mamaki ya riƙe annabi Ibrahim khalilu badadi abin mamaki ya riƙe Musa dan Imrana kalman Allah ga annabi isa ruhun layi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ji su yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da ubangijin da raina ke hannunsa da annabi Musa dan Imran ya rayu ya kai lokacin da nake wanda aka saukar masa da taura da annabi Isa dan Maryam wanda aka saukar da injila ya kai inda nake ba yadda zai wuce sun bi ni dukkan wanda ya bi ya riske ni bai bi ni ba to lallai dan wuta ne kowane ne shi to shine abu hurairah ne ta nema a cikin alqurani sai naga ashe wa manazala min mabtara ala allah kadama kowane ne inda ka kaji ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai da Allah ne na yura wa yaqul shahad haula alladhina kadabu ala rabbihim ala al'adullah wadannan su suka yi ƙarya ga ubangijinsu la'ana ya tabbata ga zalimai al-mushrikina الذين يصدون عن سبيل الله ولن سكي تسير متاني قبل الدين المسلمي ويبغون يطلبون السبيل سنة لمن هيا عوجا كركتتيا wa hum bil akhirati hum kafirun su masu mutuncewa ne daga da lahira hum takidun ulaika أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون
أولئك ورنشانك لم يكونوا معجزين الله وزموا ما سيري ما ألا با في الأرض أتكين قسا وما كان لهم من دون الله من أولياء wani mataimaki ba shi gare su wanda ba Allah ba gairihi ansari yamna'unahum da za su hane su min azabihi daga azabarsa yudha'afu lakum al'azab za a ninninka masu azaba bi dhlalihim da batar da su da suka yi gairan wurin su ma kanu yastadi'una sama ba su kasance suna samun ikon ji lil haqqi gaskiya ba wa ma kanu ba su kasance yusiruna suna ganin sa ba li fadli karahati lahu saboda faifayewan irinsu gare shi ta annahum lam yastadi'u zalika idan ma ka son abu ko ana faɗa ba za ka ji shi ba ma za ka kalle shi ba saboda tsananin kin ayoyin Allah ba su ji ba ga kunni ba su ji ba ga ido ba su gani ba wa ma kanu yastadi'u wa sanu ma kanu yusiruna ulaika alladhina khasiru wadancanan ka so ne suka yi hasaran kayanan su limasirin dan makoman su ila narin mu'abbada zuwa wuta abin dawwamarwa alaihim akan su وضل عنهم ما كانوا يبترون ما abinda suka kasance suna kagawa na ƙarya ya faku min da'awar shiriki na cewa Allah yana da abokin tarayya la jarama haqqan ba gaskiya annahu fi akhirati hum al-khasirun annan waɗannan sun yi hasara a gidan lahira hum al-akhsarun sun mafi hasara bil akhirati a lahira عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والعصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إن الذين آمنوا حقيقة ولم تكبارك السيادة الله وعمل الصالحات سكيتي نقري وأقبتوا سكنوا واتمعنوا سكنتا أو أنابوا قوسك كوما كأن إلى ربهم وأبيجوا أولئك ودنجانن كسوني أصحاب الجنة ين الجنة هم سو خالدون ما سلوما فيها أجنة مثل الفريقين كم بايع يسمى كافرين nan kuma an yi siman muminai sun zama fariƙai da kenan kwatancin waɗannan yanki guda biyu kafirai da muminai kal'ama wal asam kama ce makaho ne da kurma haza makaho da kurma misalin kafiri kenan والبصير والسميع da mai gani da mai ji hada wannan masalul mu'mini mu'mini kenan duk sanda aka faɗi gaskiya kafiri zai zama ya makance baya gani zai zama ya kurmuce bai ji a zuciyarsa ba shi ko mu'mini da an faɗa sai gani yana gani kuru kuma yana ji to wai waɗannan da kurma da makaho da mai ido da mai gani sun yi daidai hal yasauyani masala sun yi daidai a misali ka yi magana da kurma ya samu na kake bala ka yi magana da makawa kai masa ishara amma mumini da yake mai gani ne da an masa wa'azi sai ya fada zuciyarsa da an nuna masa gaskiya sai ya bi Allah ya ce ba su daidai saboda haka a ce duk kiran da zaka yi makafiri kana kiran kurma ne duk abin da zaka nuna masa kana nuna makaho ne afala tazakkarun shin kwa ba kwa wasu ba fi irga mutahifil asali fi zalika ta'idun wa laqad arsalna nuhan hakika mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa mutanansa anni bi anni wa fi qira'atin bil kasr ko inni ala khatm al qawl inni lakum nadhirun ni mai gargadi ne mubinun mai gai bayyananan gargadi gare ku an bi an la ta'budu illa Allah abinda Allah ya kone kar ku bauta ma kowa sai Allah shi Allah subhanahu wataala duk wani annabi da aka aiko abinda zai fara faɗa kenan tauhidi inni akhafu alaikum ni ina jin tsoro maku in abattum ghayrahu in kun bauta ma wani Allah abinda nake tsoro zai zo muku azaba yawmin azaban rana alimun mulimin mai raɗaɗi fi duniya cikin duniya da lahira فقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم فأميت عليكم عن لزمكموها وأنتم لها كارهون to a cikin wannan sura an kawo kissoshin annabawa wajen guda bakwai kissan annabi nuhu sai annabi hudu annabi salihu da mutanensa annabi ibrahim tare da mala'iku annabi lutu da mutanensa kissan shu'aibu da mutanensa shine kissan annabi musa alayhi salam to shi za annabi ya karanta sai ka shayyaban ni hudu a hawatuha suratu hudu ta sa ne furfura saboda abubuwan da ake wada an halakar da kaza an yi kaza to nan za a shiga maganar nuhu a cikin guda bakwai nan walaqad arsalna nuhan na qala al mala'u alladhina kafaru mutanen da suka kafar da suka faɗa daga mutanensa ahumul ashraf su ne madaukaka duk inda aka aiko za a aiko annabi Allah ba zai ɗauki gingime nan garin ya ɗauko ba wani zai ɗauko inda ya ga dama ya sa to idan an zo abin da za a ba da rigima da su manya-manyan mutane idan zo ga wani ƙaramin ya zo ya ce shi ne manzon Allah ne to nan ne ake fara ake fara rigima to shi ma annabi nuhu alayhi salamu da aka aiko shi zai je wajen manya faɗa madaukan gwamna ce ma naraka illa basharan misluna kai ne Allah zai aiko mu muna ganin ka ne mutum ne kamar mu to ko lokacin Allah ya aiko mala'iku mu mala'iku ne mu ai mutum ne kamar mu wala falala ka alaina ba wani falala ba wani darajar da zaka fi mu وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا ko manga masu biyayya da kai ba sai dai kaskantattun mutane a safinu na kalhaka wanda suka bi shi masu saka ne wal asaki ma da dukawa masu gyaran fata to nu a rasa wanda zai bi ka sai masu sana'ar kaskanci daga saka sai dukanci fata sai badiyar ra'ayi wanda kuma ra'ayinsu ma yanzu ya fara ba su ba su da tunani بالهم وتركه بادي الرأي كو باد الرأي من ابتداء من غير تفكر فيك بس ما يتناني أكنك بكوي لك غاشي النبي الله نيسيس بيك ونظم على ذرف أي وقت ودوس أول رأيهم فرق رأي سشيني باد الرأي وما نرى لكم علينا من فل ما مغنم ونفل لا غريق أكم فتستحقون به الاتباع بل لكم تنتنتبي بي من لا غريم kai bal na zunnukum kadhibun muna da tama ko makareta ne fi da'awar risalati a da'awan manzanci ajarju qawmuhu ma'ahu sun hada mutanansa tare da shi fil hidabi a cikin magana qala sai annabi nu yace ara'a qawmi ya ku mutane ara'aytu akhbiruni ku bani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi da kuke gani na ni ba komai ba kaskantattu suke bi na to da zan zo muku da hujja daga ubangiji na wa atani rahmatan ya bani wani rahama shine annabta min indihi da gare shi ba amiyat alaikum abun ya boye muku muku gane ba wa fi qira'atin bi tashdid al-mim wa ummiyat wal bina al mafud anullukum wa za mu tilasta ku ai ba za mu tilasta ku ala kaburi ya bisa karbanta ba alhali wa antum laha tarihuna ku kuna masu matukan kinta la naqdiru ala zalika ba mu da ikon haka iyaka na mu dai mun isa saura kuma ku da Allah wa ya qawmi wa ya qawmi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
ويا قوم يا قوم متانينا لا أسألكم عليه أجرا مالا ko da na ce ni manzo ne ai ban ce ku biya ni kuɗi ba ala tablighi risala bisa isar da manzanci to ni da za ku bani imma yiryalana na baya wajen ku illa ala Allah sai je wajen Allah wana wa ma ana bi tsarin alladhina amanu ba kuma zan kori waɗanda suka ba da gaskiya ba da kuke ganin su kaskantattu kama amartumuni kamar yadda kuka horo na cewa in kori waɗannan mutane innahum mulaqu rabbihim su masu gamuwa da ubangijin su ne bil basi da tashin kiyama wa yajazihim ya saka masu ya khuzlahum min man zalamahum zai karbi haƙƙin su daga wanda ya zalunce su wa tsaradahum ya kore su domin na kore su ai na zalunce su walakin ni amali arakum ina ganin ku kauman mutane ne ta jaluna akibata amurkum wanda kuka jahilci karshen lamarin ku shi za ku je cewa in kore su kuma na gani ni ba wani abu bane wa ya kawai ya ku mutane na manyan surni min Allah wa zai hana ni daga azaban Allah in tsamattu minan na kore su ai la nasira li ba mai taimako na afala tazakkarun shin ba za ku wasu ba fa Allah ta tazakkarun fi ilgamu ta isaniyati bil asli ولا أقول لكم ولا أقول لكم عندي هذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولا أقول لكم من جيمكم إني خزائن الله إن لتسقوكم أرزقين ألا با ولا إني أعلم الغيب من جيمكم ناسا غيبي با ولا أقول إني ملك ني من جمك ني ملائكة بل أنا بشر مثلكم ني متن ني كمنكم ولا أقول للذي تدري عينهم بدنكم فنام وند إذا دون شفي ولا كان تاسبا kuna ganin ba komai bane su lan yutiyahum Allahu khairan bazan ji Allah bai wasu alkhairi ba dan ko ya ba su imani Allahu alamu Allah shine masani bima anfusihim da abin da ke cikin zukatansu inni idan ni in qultu zalika inna faɗi abin da bala cewa kaskantattu ko na kore su idan yayin nan lamina zalimi na muna cikin ina cikin azzalimai qalu da ya gama jawabin suka ce ya nuhu kar jadata na kai husuma da mu fa akasar da jilana na kai yawaita husuma to fatina ba azaba kace za ka kawo to kawo shi mana fatina bihi min al'azab in kunta min as-sadiqin in kana cikin masu gaskiya في أكنسا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجربون ما ليس أي عذاب ما يا وجينا إنما يأتيكم به الله Allah shi zai zo muku da shi in sha a ta'jilahu in ya so ya gaggauta lakum gare ku fa inna amrahu ilayhi al'amarin Allah yana gun Allah la ilayya ba guna yake ba wama antum mu'jizina ku kuma ku zama masu tsere ma Allah ba na yi nasiha amma na ga alamar la yanfa'ukum nasihi nasiha da nayi muku bai amfane bai amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum inna lihi ummukum nasiha in kana Allah yuridu an yughyikum in dai har Allah yana nabi ya badda ko to nasiha ba zai amfana ba ai jawabu wa jawabun shafi dalla alaihi ma qablahu wal in in kana Allah yuridu an yughyikum to fala yan ba'kun nas in dai Allah ya so ya halaka ku to maganar nasiha babu wa rabbukum Allah ne shine ubangijinku wa ilaihi zuwa ga Allah turja'una ake mai da ku qala ta'ala Allah ta'ala yace an bal ayquluna ay kufaru makkata kafiran makka suna cewa iftarafu ikhtalaka muhammadun alquran annabi muhammad ya kaje qur'ani ne qul kace masa in iftaraituhu fa alayya ijrami in ma na kagan ne ai laifi na yana kaina fa alayya ijrami ismi ay uqubati uqubansa wa ana bari'un ni ma ku fitacce ne min ma tujrimina daga laifin ku mi ijramakum fi nisbatil iftira'i dangana ƙarya ilayya zuwa gare ni وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعس بما كانوا يعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
ويا أكي واي إلى نوح يزوى النبي نوح باين دي شكرون دي أتكنسو شكرا تري ترى دهنتي دوا لن دي بسكر بابا سياك إمام واي cewa lan yumina min qaumika ilmin qaumika illa man amana mutanen da suke tare da kai ba bakin wanda suka yi imani iyakan su kenan ba za a samu ƙari ba bakin su kenan fala tabta iskar kai bakin ciki bima kanu da abin da suka kasance ya faɗo na suna aikatawa min shirki daga shirka fada alaihim to da yaji haka ne bayan Allah ya gaya masa cewa bakin mutanen da ka samu iyakansu kenan babu wanda zai ba da gaskiya da kai sai ce to in ku haka ne mai amfanin banzaye rabbi la tazar alal alli min al kafirin da yara innaka in tarahu yadullu ibadaka wala yaridu saboda Allah ya riga ya gaya masa wala yalidu illa fajiran kafara tun da an gaya masa Allah karka basu fa ajaba Allahu du'aahu Allah ya amsa du'ayin an amsa du'ayin amma da sauran lokaci wasna'il safina wasna'il fulka kaje ka kera jirgi mi ayunina da kiyayewan mu dirama mi mar'am minna wa yubna wa ya'ina da wayin mu horon mu wala tuqadimni kar ka zance da ni fil ladina zalamu cikin waɗanda suka yi zalunci ba ka riga ka roƙa ba to karba wata rana ka je kana halakar da su bi tarki hilakin da bare malakan su innahum muqraqun su waɗannan nutsar da su za a yi gaba ɗaya nan ne mu alhamdulillah
akar makallahu iyalan arbadallo da nasabin babu da sauran dai wata makaranta suna rabuwar da Allah a sa wannan iyayen nasa cikin addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kuma a baki ne kuma na tunatar da Allah ya auru duka ba su ga baki ne kuma Allah bakar ana roƙon malam da ya sa su a cikin addu'a dukkan su Allah ya musu rahama dukkan iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da duk wani musulmi Allah ya gafarta masa Allah ya yafe musu salatul fatih
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس لا جمل جرهان إلى صراط ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وغادرنا وغائبنا وطائنا وآتنا سبحان ربك كما يسهون وسلام وسلم الحمد لله